الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan ku godiya ta tabbata da Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Mara. Muna cikin kitabun sala babu sujudu sahawi babin da zai bayani akan abin da ya shafi sujudar raukarwa idan ta faru a cikin sallah da waninsa kamar irin su sujudu tilawa sujuda wadda ake yi idan ana karatun alƙur'ani in an kai inda ya kamata a yi sujuda da shukuru da kuma sujuda ta godiya idan Allah ya ma mutum wata ni'ima ko ya yi masa wata matsala ya faɗi ya yi sujuda ko in an ce mutum ya ya rabkanuwa game da abu shine ma'ana ya rabkana zuciya shi ta rabkana gare shi zuwa ga waninsa shine ake ce ma as-sahaw عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه دل عبد الله بن بحينة يدعى الله تثبت أجريش أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر يا موسى صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين سيتاشي أركوئي نبيو ko rakowi biyu na farko wala mai jilis bai zauna ba malama kamata ya zauna ya tafiya maimakon ya zauna ya tafiya sai ya miƙe ba ƙaman nasu ma'abu in ga bai dawo ba sai mutane suka tashi tare da su da wannan ne ake cewa in dai ya riga liman ya riga ya tsaya to sai ya yi mamamun ishara su tashi in kuma kahin ya rabu da ƙasa ne aka ce subhanallah sai ya fara hatta idan qada salata sai da ya gama sallah wanta zaran nasu taslimahu mutane na jiran ya sallame bai sallame fa kabbara sai ya kabbara wa huwa jalisun yana nan zaune wa sajada sajada taini yayi sujuda guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallame sallah thumma sallama sannan ya sallame sallah kene idan mutum ya tashi a rak'o'i biyu na farko bai zauna ba kenan in ya gama sallah maimakon ya sallame sai ya koma ya su gida guda biyu ya sallame shi ake ce ma kamri ko akhraja hu sab'atu marwayata bakwai suka rawaito su wa hada lafz al-bukhari wannan lafazin bukhari wa fi riwayatin li muslimin aw wata riwaya ta muslim yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalis a cikin kowace sujuda yana yin kabbara yana a zaune sujuda biyu ne ake yi ko yana kowace sujuda zai ce Allahu akbar wa sajada nasu ma'ahu mutane suka yi sujida tare da shi makana ma nasiya min al-julus wurin abin da ya manta na wannan zaman kenan wannan zaman da ya manta bai yi ba shine aka yi waɗannan sujida guda biyu maimakon su na ko a cikin wannan hadisi dalili ne akan cewa manzon Allah ya yi rabkarwa a cikin sallar azu sai ya tashi game da abin da su tahiya ta farko sai bai yi bai zauna bai zamna ba sahabbansa suka bi shi ko aka ce tana yi wasu ji tsoron ma'ana yi masa tasbihi ne saboda suna zaton cewa koko wani sabon hukunci ne ya zo na sallah shi ya sa ba su ce musu hana Yanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tuna da wannan zaman da ya bari da tahiya a cikinsa yana cikin sallah a lokacin da ya gama ko da ya gama ma'ana addu'ar da ake bayan tahiya ta ƙarshe sai ya yi sujuda ƙabli sannan waɗannan sujuda guda biyu na raukanuwa kamar sujuda ne a cikin ma'ana sallah shi yasa ake son a yi su cewa sujudan daukarwa tana kasancewa kafin a sallame sallah da mutunan da wannan abin ya same shi shi yasa malamai suka yi tufaki akan shar'ancin wannan sujada ta raukarwa sai dai a wajen imamu shafi'i cewa sunna ce ba wajibi ba ce ba a wajen abu hanifa da imam malik cewa wajibi ne in dai ragi ne mutum a cikin sallah wajibi ne kenan in kuma ƙari ne suka ce ba wajibi ne a wajen imam ahmad wajibi ne sawa'an cikin ƙari ko cikin rai ko cikin shakka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بل ابي هريره يدعى الله تثبت اغريش يجي صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين وذا الله صلى الله عليه وسلم ياي ياي سل ياي صلى a cikin ɗaya daga cikin salloli guda biyu na marace ko shi ne sallar a zuhar ko la'asar sun masallama sannan sai sallar sun maƙam bayan ya sallame sai ya tashi ila khashabatin fi muqaddamin masjid ya tafi wajen wani icce da azaban masallaci fa wada ayadahu alaiha ya ada hannun shi akan wannan icce wa fil qawmi a cikin mutanen da suke sallah tare da manzo Allah Abubakar wa Umar akwai Abubakar da Umar radiyallahu anhu fa haba an yukallimahu suka ji tsoron su masa magana wa karaja sar'anun nas sai wani daga cikin mutane sai ya fita da sauri ko kuma wasu mutane masu sauri sai suka fita faƙalu sai suka ce manzan Allah a kusurata salatu shi an rage sallah ne yanzu maimakon raka a hudu sun koma raka a biyu ne ko? wa rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dal yadayn wani mutum da manzo Allah yake ce mishi dal yadayn ma'abuci dogayen hannaye fa qala sai manzo Allah ya rasulullah fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah anasita am qasurati salat ka mance ne ko ko an rage sallah ne fa qala sai manzo Allah ce lam ansa wa lam uqsar ban mance ba kuma ba a rage ba qala sai shi wannan dal yadayn din yace bala eto kadi nasita kenan kamance in dai ba a rage ba kenan kamance cikin biyu dai guda guda zai wayo fa salla raka'atayn sai manzo Allah ya dawo sallallahu alaihi wa sallama ya salla raka'a ya cika raka'o'in nan guda biyu sun sallama sannan ya sallame sallah sun kabbara sannan sai ya kabbara wa sajada mithla sujudihi sai ya yi sallah eh ya yi sujida kwatankwacin sujidarsa aw atwala ko abin da ya huce tsawo sun marafa a ra'asahu sai ya dago kansa fa kabbara ya kabbara sun mawada a ra'asahu sannan ya aje kansa kasa sujida ta biyu kenan fa kabbara ya kabbara fa sajada sai ya sujida mithla sujudihi irin sujidarsa da ya a cikin sallah aw atwala ko ko wacce ta yi tsawo sun marafa a ra'asahu wa kabbara sannan ya dago kansa ya kabbara متفق عليه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري لفظ البخاري وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم صلاة العصر صلى العصر ko sallar asar kenan kaga wannan ba a kenan ko saboda ne saboda ragi ne an kai sallar ce mai raka a biyu sai mai raka a hudu sai raka a biyu sallar wani shi ke nuna idan mutum ya sallame sallah bata cika ba bayan sai to ya cika inda gashi manzo Allah har ya tashi ya huta cikin masallacin ya je wani ice a wajen masallaci ya aza hannun shi aka zo aka gano shi ya dawo ya cika waɗannan rako'in guda biyu sannan ya yi ba'adu wani abu dawo da arwa ya abu dawo bakalar sai ya ce a sadaka zul yadai manzo Allah yake shin abin da zuliyadai ya faɗa gaskiya ne ba auma'u mutanen da an nan zaune ba su tashi ba sai suka ma'ana ce eh haka da kansu suka gargaɗa kai ai na eh wani ya fi sahi haini wannan yana na a cikin sahi bukari da musulun lakin bi lafzi amma da lafazin faƙalu sai suka ce maimakon faƙalu haka zo da shi da mirin jan wa fi ruwayatin lahu a wata ruwayarsa رواية أبو داود ولم يسجد bai yi sujudan ba'adin ba hatta yaqana Allah ta'ala zalik sai da Allah ya yi kinantar da shi ya tabbatar masa da haka ne sannan sai ya dawo yayi wannan sujud ko wannan ina wannan hadisin yana nuna mana halaccin raukarwa ga annabawa a cikin ayyukansu suna iya raukarwa saboda su ma mutane ne yana halatta a gare su abin da yake halitta ga wasu su daga mutane ko sai dai su ba su tabbata a kan wannan raukarwar da sun yi allah zai tunatar da su haka ce hikima da kuma surrukan da suke cikin abin da ke faruwa na rabkanuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin na faruwa ne saboda a mutane bayanin abin da yake na shari'a inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai rabkanuwa ba ya yi wannan to ya mutane za su iya gane cewa in mutum ya rage sallah ko ya yi ƙari ya zai yi gara ko amma sai Allah ya sa manzan Allah wannan abu ya faru gare shi don ya zamantowa karantarwa ga mutane yana ko da irin wannan abu ya samu mutum kenan ga yadda ya kamata ya gyara sallar shi ko wasu ka ce wannan yana daga cikin hikimomi da kuma surrukan da suke kumshe a cikin irin wannan abin da yake faruwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma kuta daga sallah kafin sallah ta cika in dai mutum na zaton ta cika wannan bai bata sallah ko manzo Allah ya sallame sallah shi a wajen shi yana ganin cewa ta cika aka zo aka nuna mai bata cika ba idan ka ga sallar bata ɓace ba sai ya dawo ya cika sai ya dawo ya mi ya cika wannan ke bai ɓata sallah kenan sai ya gina sashenta a kan shashi in zamanin ba mai tsawo ba ne ba in kuma tsakanin tsalle da abin nan ya an samu lokaci mai tsawo kamar al'adance ana ganin cewa wannan abin ya yi tsawo ko kuma ya hadasi ko ya fita daga masallaci wasu malamai suka ce sai ya sake sallah ko aka ce sallah magana a tsakiyar sallah ga wanda ya manci ko wanda ya jahilci haka wannan bai ɓata sallah wannan shine magana ingantacciya sannan kuma motsi haka mai yawa inda da rarkan wani a cikin sallah to bai ɓata sallah ko da ko abin bai shahi jinsin sallah wajibcin yin sujudodi guda biyu ga wanda ya raukanwa ya sallame game da tauyewar sallah wannan kuma don mutum ya gyara gibin da aka samu sannan kuma a turmuza hancin shekan a cikin ƙasa abin da ya so samu bai samu ba cewa sujudar rafkarwa tana kasancewa bayan sallama idan mutum ya sallame sallah ma'ana ba ta cika ba kenan ya rage ya yi rage zai yi ba a in ya yi ƙari kuma zai yi ko نعم ايه على كل حال وعن عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به من ذا الله يا موسى صلى فسها سيرا وكنوا فسجد سجدتين سيسجد أبو ثم تشهد سنة سيتهيأ ثم سلم سيسلم ko wannan hadisi rawahu abu dawud abu dawud ya rawato shi wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu kuma ya inganta shi wal hakim da kuma hakim wa sahahu ya inganta hadisi wannan hadisin ɗaya ne daga cikin ruwayoyin hadisan da suka gabata wa'anda ake ce ma hadisin zuriya dai wannan ruwaya ma'ana malaman sunan sun zo da ita sai dai wanda ya rawaito daga muhammadu bin sirin ko ya ce mishi shin ya sallame a cikin raukanwa ya ce a'a bai haddace wannan magana daga abu huraira sai dai ya tabbata ce imran bin hussein ya ce sannan sai ya yi sallama sannan sai ya yi sallama kenan wannan hadisin ya bayyana cewa bayan waɗannan sujuda guda biyu da ya yi sai ya yi tahiya wannan shine mazhaban wasu daga cikin malamai ilimin cewa in mutum ya waɗannan sujudan guda biyu na rakanuwa sai zai tahiya sannan ya sallar wasu malamai sun a kan wani wannan shine abin da ya shahara a mazhaba ta hanabila da malikiya dalilinsu shine wannan hadisi ya zo a cikin sharhu zad cewa idan mutum ya zo da sujudar rakanuwa bayan ya sallame sallah ko zai zauna bayansa ya yi tahiya suka ce wannan wajibi ne tahiya ta ƙarshe sannan ya sallah ko magana ta biyu aka ce mutum zai sallame ba sai ya yi tahiya ba wannan ita ce maganar ibn taymiya sauransu kenan wasu na ganin sai an yi tahiya sannan a sallame wasu na ganin cewa ba ma sai mutum ya tafi ba wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salati in dayan ku ya shakka a cikin sallarsa ko walam yadri kam salla bai san adadin rako'in da ya sallata a salatan am arba'a uku yayi ko hudu فليطرح الشك yayi watsi da wannan shakka wal yabni ala mastayqana kenan ya gina sallar shi akan abin da zai yi kenan ya gina ta akan raka'a sai ya kawo ta hudu summa yasjud sannan sai ya sujuda sajadataini qabla an yusallima kafin ya sallame sallah idan in mutum ya shakka raka'a uku yayi ko hudu to ya gina akan abin da zai yi shine raka'a uku kenan sai ya gina akan karanci sai ya ɗauka raka uku ce sai ya tashi kawo raka a ɗaya yanzu bayan ya kawo wannan raka a ɗaya sannan sai ya yi mai sai ya yi ƙabli ko fa'in kana salla hamsan in ya zama to dama hudu ne yanzu yanzu da ya ƙara guda sun zama nawa sun zama biyar shafa'ana lahu salatahu kenan sun ce ci sallar shi wa in kana sallah tamaman in kuma yayi sallah cikakkiya kenan dama uku na yayi yanzu ya karo ta hudu sallar shi ta cika kana ta tarbiban li shaytan za su zaman to kenan kunyata shaytan ne ma'ana hada hancin shaytan da ƙasa ne kenan yayi kunya ya kaskanta abinda ya so samu bai samu ne kenan ɗaya daga cikin dalilan da suke sa a yi sujudar rafkanuwa bayan ƙari da ragi min sai a shakka wa'ina su ne asibabu sujudu sahabu guda uku ko ƙari ragi shakka wannan hadisi ya yi nuna akan cewa wanda ya shakka a cikin sallar shi in bai san adadin rako'in da ya yi ba ko raka'a biyu ne ko uku ne ya yi watsi da ma'ana shakka ya gina a kan abin da yake yaƙini shi ne abin da yake karanci in yana shakka biyu ya yi ko uku to ya gina a kan biyu uku ya yi ko biyu ya gina a kan uku ko wannan hadisin kuma ya bayyana ingancin sallah wacce wannan abu ya faru a cikin wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace sallah rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi sallah falamma sallama qila lahu da ya sallame sai aka ce mishi ya rasulullah ya manzo Allah ahadatha fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin sallah qala sai manzo Allah yace wa ma zaka menene ya faru qalu sai suka ce sallaita kaza kai sallah kaza sai sallah ba ta cika ba kala ya ce fasana rijilai sai ya kafa ma'ana ya durkusa abin nan kafuwan shi wastaqbal ma'ana ya kafa kahuwan shi wastaqbal al-qibla ya fuskanci al-qibla fasajada fasajada sajadatayn sai ya sujada guda biyu summa sallama sannan ya sallame thumma aqbala alaina bi wajhihi sai ya huskanto mu ga huskarsa faqala sai ce innahu law hadatha fi salati shay'un inda wani abu ya faru a cikin sallah an ba'atukum bihi da na ba ku labarin shi walakin sai dai inda ma'ana ya ma'ana inda wani sabon abu ne inda a ce sabon wani wahayi ne ya zo na canjin sallah game da wannan abin da ya faru wanda kuka tunatar da ya ce an ba'atu kun bihi da na ba ku labari walakin sai dai inda ma'ana basharun ni mutum ne an sa ina mantuwa kama kan sauna kama kamar yadda kuke mantuwa fa'ida nasitu in nayi mantuwa fa zakkiruni ku tuna wa idza shakka ahadukum fi salatihi in ɗayan ku ya shakka a cikin sallar shi manzo Allah ya ce fal yataharra sawab yayi kirdadon abin da addaide fal yutimma alaihi sai ya cika akai summa liyasjuda sajadatayn sannan ya sujuda guda mutabun alaihi bukhari da muslim ko kuma yadda aka yi bayani can baya wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwayat bukhari fal yutimma ya cika sallar ثم يسلم سنة سي يسلم يسلم ثم يسجد سنة يسجد كينن بعد ولمسلم أرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهوي يا يسجد أبيون ربكن وبعد السلام بان يا سلم يسلم والكلام da kuma magana kuma sai ya dawo su jira yana wannan shi ke nuna wannan magana ba ta ba ta sallah ko yana a cikin wannan hadisin ana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah daga cikin sallolin da ake raka'a hudu sai yayi biyar amma bai sahabbai ba su fadakar da shi ba saboda suna zaton cewa ko wani abu ne ya faru yana an ƙara sallah ne maimakon raka'a hudu sun koma biyar shi yasa sai suka ƙare lokacin da ya sallame sai suka tambaye shi ko sai manzo Allah ya nuna musu inda wani abu ya faru na canji da na ba ku labari kenan mantuwa ne ne da haka in na mance ku bar kyare ni ku tuna ni ko wannan kenan بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته